yana magana da aboki ko yana magana da makwabcin shi ko na kusa da shi hatta na zalat har faɗin Allah ya sauka wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu kunut kuna masu sa'a kunut kuna bi ma'ana as-sa'a ai hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah kuna masu sa'a kuna masu kunut daga saukar wannan aya da ke cikin suratul baqara wata aya ce da aka saukar da ita a cikin bayan hijira ko a sura ta bayan hijira wata kuma bayan hijira ce daga ne yake ku umirna bi sukut wa nuhi wa nuhina an kala daga nan sai aka umurce mu da mu rika yin shi sai karfafa jumlar da wani abu mai kama da ita sannan aka hana mu magana daga nan sai da mana babu sauran magana an fara sannan amma da an yi kafara haka an yi raka'a ɗaya an yi raka'a biyu sallar insha misali lokacin da sallar ta zama ne raka'a hudu ita ma kenan sai kawai ka tambayi na kusa da kai to an gama sallah ina za har kuɗin yi labari ka yi shuka kuwa idan kuɗin yi ta tagata saboda wai da kone an ƙur'anu fasan mai wulo to daga baya kuma sai aka hana kenan barin magana a sallah wani abu ne daga cikin samar da natsuwa da sa'a da girin mu Allah mutum sarki lokacin da bawa ke sallah to sai yace sallah tana baci da magana idan mutum yayi magana a sallah sallah da baci wani nau'i na magana magana da yayi da ganganci ko da mantuwa ko da rasanwa ko da kuskure suka ce ita dai maganar da yayi ta da gangan in dai ba magana ce yar takaitacciya ba ta gyaran sallah to sallar mutum ta baci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama daga raka'a guda biyu kaga guda yayi ya ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sai race salatu amnati yar sulai ta wannan sallar rage ta ake ko mantawa kai sai ne ba ɗaya kan warki ya yar sulai dole ta ya bau da zai yi ba wa'ayi ake maka aka ce sallan nan ta azur ta dawo raka'a biyu misali ko ba mantawa kai kai kallon ma a ba dole akwai daya ita mai sunna sai na bi bakari kamar sai na umar sai sai lalle a raka'a biyu sai sallama sai nawa ta shigo masallaci ai sallah duk wannan tattaunawar da ake duka magana amma da kuma gadi kala da nan a gyara sallah da aka babu matsala sai dai irin wannan magana za ta shar'antar ko wajen da sujada tarar kalluwa da ka irin wannan maganar ba da amma wata magana da mutum zai ta gangan irin wai da ɗan kasuwa ko an yayi raka'a biyu sai ya ga wani kwasfama kuma ya sama lai da yawa yake ci kuma ga neman tana ta zubo kana kila in ce kaɗai ne da gangan ciye sallah ne duk da shi ma kuskure ne amma sai ce kwasfama mun kusa gamawa mun kai mai magana sai ya yi a hankali ne ai ma damar magana ce kuma ga ta ta zama mai sauki shi ke matsala ta uku don haka magana a sallah tana ba ta ita wannan sallah akwai hadisi da ya tabbata a riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam An-Nasa'i da Imam Abu Dawud da Ibn Hibban yake cewa annan annan ba yusitu min amrihi ma sha'a Allah shi ke samar da abin da ya ga dama cikin al'amura kai sai da ce ba za ka ce mashi dan me ba da shi ya ba da dama ya halartar ya saki ragama in ana sallah yake jira to daga baya kuma ya ce a bari shi na nake ta yadda al'amarin yake shi ne Allah shi ce fa samar ko kadar abin da ya ga dama cikin al'amura wa annahu ahadatha min amrihi an la yutakallama fi salat daga cikin abin da Allah ya ga dama ya kafa doka a kai shine ya ana magana a sallah wa ka umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala za ka ba a yin magana a sallah akwai ababe da za su iya zuwa su shiga ko su zama magana ko kuma su zama yankin magana to amma hukuncin su za su iya zama daban akan wanda ya magana da gangan nan yana magana da wanda ya magana da gangan ne da yake nan ko kuma wanda ya magana da mantuwa amma maganar ta yawa duk raka'a ta yi magana da mantuwa so uku so uku so biyar wannan duk da mantuwa ce abin ya yi yawa ya nuna ko wata matsala da ke damun ke zai warware ta lokacin sallah na da fadin ya warware matsalar ya zo sakon in mutum ya da kuskure kawai shi na manta sallah ake yi sai aka kira shi ko ya hango wani ko kuma ne kawai ma san da waye ta ba yi wata magana wacce magana ba cikin maganganun sallah take ba to shi kenan ya ce abin da zai yi zai rafkan nuwa ta sujada bayan sallama saboda wannan maganar ƙari ce ana amalin sallah wannan maganar ba dole sai da harshen ki ba zai iya yin kama da larabci yana karatun fatiha sai ya karanto wata magana da larabci ita ma amma ba fatiha ba ce ba sura ba ita ma dai ta shiga hukuncin zai zama daya to sai kuma tofi malamai na malikiya suna kirga tofi da mutum zai yi akalla a dangin maganganu in yi da mantuwa zai shiga da fa'adi da annabu zada saboda ya tsara idan ya kuma da in yi da gangan cike san da shiga ba yi da mantuwa zai shiga da ba ne amma da abin da yake kirki suka ce tosi baya fata sallah su akwai abin da suka yi a kai na wannan magana to haka kuma mutum ya zo ya ya yi dariya idan mutum ya yi dariya shi ma kamar dangi ne na magana amma ba ma dangin magana ba ne yana zaman kanshi ne a magana a ayyukan sallah ke sa za ka malam mai akadari yake cewa ba wanda zai ba wanda zai dariya a sallar shi illa ghafilu mutala'ibu sai wawa rafkananne mai wasa da addini ke sa ka duba masajinul imam masajinul imam guda hudu wanda suke cikin mazhabar maliki akwai dariya idan mutum yana sallah yayi dariya ya shiga kurkukun liman abin da ake nufi da kurkukun liman sallar ki ta ɓaci nan take akwai wanda suka zafafa suka ce har alwala ya tsaye amma dai magana ba tsarki su sun kalli babar wulaƙancin ne ina girmama Allah ana zai je ne martaba na magana ya dariya ne dukkan siyasa ta ba wa'azi za su yi mashi ba ba nasiha za ki mashi ba masifa za ki mashi amma kuma sai da ya zuwa musalli yana ce rabbu yana da yake ce a dole ya fi liman da liman da mamun kirki suna kalla shi kuma yana aikin banza aka ne ya raka su ya raka su ya raka su amma bai samu wata raka a in suka yi sallama ya take shi ko aikin banzan shi sannan ya yi sallama sannan ya sake kalla sannan ya nemi gafarar Allah idan kuma ya yanke sallar yi sabuwar kabbarar harama da haka wasu jarirai ke yi a yadda ce han jariya Allah ta bace assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullah wanda ba ma ka ne ma amfani sallama su ta fi da amfani to wannan ta biyun ma da ya bi ita ma ba ta yi ba ita ne ya sa ba ta yi ba ita abin da ya sa ba ta yi ba saboda ta farko ba ta yi ba ta farko matacciya ce mara lafiya amma ba a kai ba a bata ta kai makabartar ta ba suka wurga da ita a kwalbatin bakin gari to kaga dariya dangi ne na wasu al'amura masu da'irar fitar da sauki kullum suka kama hukuncin ta yana zama na daban da ka dai a taƙaice mutum ba zai yi magana ba a cikin sallah sai idan maganar da za ta zama ta gyaran sallah ce liman zai iya tambayar mamu musamman tambaya take yi inda ya ayyana sunanka wani hakikata raka'a nawa muka yi da kuma yadda ce mai raka'a ta hudu muke ba a wurin ba buƙatar kai irin salon zancen wasu ka ɗibo da fadi wato liman alhamdulillah na ji daɗin da shi min wannan tambaya zan faɗi gaskiyar magana ji wannan ka ɓata sallarka raka'a nawa muka yi kake hudu shi kenan ba maganan raka'a hudu muke cif cif ba ruwanka da wannan mai ruwanka kawai mafi kankantar abin da zai fitar da safa shi yake so kawai da bayar da amfani da haka a lokacin liman sai ya ginu ya koya dogara akan abin da shi wannan mamu da aka tambaya ya faɗa ko kuma mutum ya magana domin yi wa liman buci idan liman liman na cikin karatu musamman a fatiha wata ba da ma a tsallake zuwa can da wata sai ya ruɗe mujiza ta qur'ani ta kulle shi idan kana bibiyar laharul khassa littafi ne da al-imam al-kisa'i ya rubuta wato kurakuran manyan mutane za ka zo na ya kuskure har ka rika mamakin to shi wannan yaya hajjaj wata rana ya zo ya tara mutane ranar da yake jin raha mutumin banza ne amma ranar kawai yana jin raha ya tara manyan malamai ya ce a kankara ji tsoro na yau lalla in ina magana ko ina hudu ba lalla ina nake kuskure haka yi ce don mugun gida tarkoyi ka ce ya kuskure ya yanka ka don malami ya daga ne ke gaskiya kana kuskure ina kan malama mun muzallin muzallin yake ta kana kuskure ta ina nake yi sai in ka zo karanta kul in kana aba uku wa abana uku wannan tsirin biyar mutane su san goma in ya je ka ce sai ce a habbu ilaiku madadin a habba ilaiku ismu kana ne khabaru kana ne mansub sai mai da khabaru kana marfu ito ni dai nan ne da duk kana kuskure to kuma aka ba da shaidar eh haka yake kaga gwani ne a zance amma ya rasa inda zai faɗi ta Qur'ani inda an maka wasali da aka zo koya maka ma da wasalin aka koya maka har da tajwidi ma amma kuma da ya samu inda zai faɗi ba sai a wannan wurin sai a wannan wurin shi ma al'amur ke sashi farkon koyon larabcin shi ya yi kuskure da ya girma ma ya yi kuskure duka suna nan da yawa wanda suke yi na amina kasu to mu'jiza ta kirani za ta iya samun mace fatiha kawai ta kasare maka ar-rahmanir rahim kada ta ayar gaba kada ta wace aya ce a gaba maliki yawmiddin ko malikin nas to sai ka dawo suratun nas don ka cibe a haka ba laifi wani cikin mamu ya maka alfatu wannan fatuwan da zai maka kamar magana ce ko ya yi siga ta tilawa ko ya karanto maka kalmar da za ta alamtar da ke ayar da kake in dai shi in dai kai ne limamin shi ba matsala amma wani na sallah a nan gefe shi kuma yana sallah a gefe sai wanda da ke sallar ya kakare a karatun shi sai kai kuma ka aje karatun ka kaje ka ta da shi to sallar ta baci saboda ka kyale shi kawai nafsi nafsi ne nan ai kaman kiyama ne a cikin sallah akwai abu mai kama da kiyama wala yasalu hanimun hanima akwai abu mai kama da kiyama to sai ka kyale shi ya so ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi an gama sallah sai kai mai gyara domin amfanin gaba ya ce wa bil istidali bi malin sanin na eh eh mutum ya tare da ke anan tunda shi ba sallah ke ba za ke yi ba ba da yi mutum zai iya yi tunda mutum da wajen sallah ne na an yi kafar haram su ma sun yi eh su bai taba sallar da za su yi ba amma sun yi kuskure kuma saboda su za su ɗauki hankalin mai yi wajen ma yi manta uwa uba kenan ko kuma su ma wanda suke tattaunawa a kusa da shi kuma akwai lokacin da annabi ya sallama ya waigo yi tabbata cewa yake kokarin rikita ni ko jayayya da ni a alƙur'ani shi ba mutum ma ba wai su mutu yake yi ba annabi na karatu ne yana yi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah da suna yi tare tare kafa kafa kafa kafa kafa kafa so da ya hada sauran to in ina karatu kowa yi kuma da an fara karatun sallah ai shi kenan tun da lima ya takbiratu harim ai shi kenan yanzu da maka za a an yi mai jirgi ki ai wanda zai tsaya ta waje ko a cikin ma sai an zauna an natsu jirgi zai tashi jirgi zai tashi to wannan tana sallah su da ka dabi'a ce wanda bata kamata ba a ce musulmi na yi saboda zai cutar da wani shi ma ga cutar da kan shi da yi na ba a tashi tare da shi a ita sallar ba sai ce wa bilistijali ma dai samina daga cikin abin da yake ƙata sallah wanda ba ya halitta ga mai sallah ya yi shine shagaltuwa da aikin da ba na sallah ba ne shine ya aikata duk wani abu da zai fita daga hai'a ta sallah abinda aka sani da mai sallah ya kabbar harama ya kabbun shi ko wani shi zai ci gaba da karatu yana tsaye can yana da fuskantar al'umma idan shi na kallon wurin da zai samu shi kama da ya kabbarar harama kawai ya yi kabbun shi ko bai yi ba kawai sai ya ciro waya ya ci gaba da maini a gani kike ci yanzu ko kuma ko da ya ce ana ya zo ana sallah yana mai saboda lallai bitcoin sun ba da alheri to shi ma shi ne yake ga lallai a na gaba ba za a bar shi a baya ba wani kuma ana sallamewa da wannan ya fara shi ne tasbihin shi ko kuma kawai sai a hango mutum an fara sallah ko ya fara sallah gida shi kaɗai ne amma kuma ya ciro wasu kuɗi yana kirga ko in a ɗaki ne wata nafila yake yi ya tafi ya sa dutsen guga yana tsaita shi ya ɗauki riga yana gudewa yana shimfiɗawa wasu ya gama sallar zai fara guga kuma duk a sallah lokacin mace a ɗan kunna rediyo sai da rage yana karatu suna yana ji to da an ce ka ce na wani lissafi ne mai muhimmanci to duka wannan ayyuka ne waɗanda suke fitar da mai sallah an hay'atu sala daga kamannu ko abubuwa na sallah wange ya shiga ciki ayyuka masu yawa sun shiga ciki saye da sayarwa sun shiga ciki tinki ya shiga ciki miƙawa ko karɓowa ko wasu ababe duk waɗannan ayyukan sun shiga ciki matuƙar za su gurɓata muhimmar kusurnan sannan za su hana karatun fatiha da sura yadda ya kamata saboda ya shigalci da wata magana za su raba shi da natsuwa da daidaituwa za su hana shi tsayuwar sallar yadda ya kamata to duka waɗannan sai ce a amalu tukhriju da musaddi an hay'ati sana wa'annan ayyuka da su fitar da mutum daga hakikanin ayyukan sallah su da idan mutum ya aikata haka ta ce ba ta da salatu sai za ta malam mai akadari yana cewa idan mutum yana lissafa abubuwan da suke bata sallah ce wal a'malul kathira da ayyuka masu yawa yake kuma lissafa sharuɗan ingancin sallah wa tarkul af'alil kathira da barin aiki mai yawa barin aiki wanda ba dangin sallah ba rukuni ne na ingancin sallah aikata ko yawaita aikata ayyukan da suke ba dangin sallah ba su kuma ba ta sallah suke sai su ba ta sallah wa'annan al'amuran da ake faɗe na ba ta sallah suna rabuwa gidaje da dama kaga akwai abu mai ba ta sallah amma za a buƙaci mutum ya sake mutum na cikin sallah sai ya alwala shi ta kari shi kenan sai zai sake alwala sai zai sake sallah sai zai sake ta ana sallah mutum ya yi dariya ya ce kurkukun liman sallar shi ta baci sai yanzu ne zai faru ya bi ci gaba da bin liman amma sai ya tashi kuma sai ya sake ita wannan sallar to akwai kuma ababe waɗanda za su ɓata sallar mutum amma galiba ba a cewa ka sake idan mutum ana sallah ya rika ayyuka masu yawa waɗanda ke ɗauke ko shagaltar da shi daga ayyukan sallah masu yawa zai iya kammala sallar matuƙar bai gurgunta wani rukuni daga rukunin sallar ba amma ta ce sallar shi ta inganta kamar da suka ce ta yi amma Allah bai karɓa ba ga lokacin ba zai sake ba bai da buƙatar ya sake yanzu kawai abin da ake buƙatar shi da shi shine ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya kiyaye irin wannan mummunan aikin a nan gaba amma idan ya yi ayyuka waɗanda suka fitar da shi daga hay'atin sana to sallar ki ta ɓata amma a lokacin za a buƙace shi da ya sake da haka dai ana da buƙatuwar mai sallah ya tabbatar da cewa ya ya kiyaye ayyukan da zai rika yi a cikin sallar shi kada su zama masu yawa ne ya ce wa bitar ki sharfi haka sallah tana ɓaci idan mutum ya bar sharadi sharadi na inganci ko sharadi na wajabci kamar misali mutum ya bar tsarki shi na ce sallah ba ba wallah shi kenan sallah shi ta ɓaci gaba ɗaya sallah shi ta ɓaci ya manta bai alwallah ba ko kuma a yi ai alwallar a ce ya yi ri alwallar ta kari amma sai ya manta da ta kari idan salamu alaikum sai ya tuna ko sai an gurin sun ya fito daga bayi sai ya tuna yanzu kawai abin da zai yi alwala da yi sai ya sake ita wannan sallah wannan hukuncin yana ga musamman wanda da ke hali na lalura ba amma suna tattaunawa idan mutum ya shiga hali na lalura ya rasa ruwan alwala kuma ya rasa ƙasar da zai ke mama ya zai yi kudu malam mai akan madari sharri da yawa littafin al'askari ya ta tona matsalar sosai mun ce al'asal madaris shi ne na al'allama abubakar ibn al-hasan al-kashinawi wani ɗan najeriya da ya hijira ya koma makka ya zauna har ya shahara a can makka ta ci gajiyar 'yan ƙasashen waje da allah ya azarta su da ilmu ma ma tarin yawa wanda ya shekaru nan ba wai da yawa ba kasa da dari in ka je saudiya wanda za a taga maka ce sarki man malaman kasar za ka kashi casa'in ko kusan haka ba yan kasar ba yan waje ne suka zo suka gurin kasa suka yi ilimi kuma da yake su kasar suna da tsari za ka kalli baiwar da an yi maka fi'a mutum za ka rika duba limaman harami ai hadda baka ce Adil Al-Albani duk da ya samu matsala ya koma harkar finafinai amma dai ana mace mashi addu'a kila akwai wata matsala wadda take ta sirri ce da ba zai iya faɗe ba ko kuma shi ne ma da sun yake yi bai shi na siha yake yana da wani fim mai dogon zango da ake yaɗawa a yanzu in ka san shi kuwa kuwa bakin fata ne da ka gan shi sosai aka kira shi zai yi da cikin a'immatul haram majalis da ake da su masu jarin yawa a haram akwai majalis wanda bakaken fata ke karantar ba wai da na da hausa ba kuma da larabcin har da yan najeriya ba akwai kuma wajen yarabawa to kaga suna mutunta ilimi ta fuskar da ya kamata a mutunta shi amma mu nan kasar za ta indigenization ya za ba ɗan indigen ɗin kuma shi ke nan kuita jin bayan haka kalla baiwar mutum shi ke nan sai a mutunta shi ko a mu'amalance shi da ita to suke cewa idan mutum ya rasa ruwan da zai alwala kuma ya rasa kasar da zai taimama ya zai kamar misali yanzu a ce mutum wata dabba mai haɗari ta biyo shi sai ya haye bishiya samu ya tabbaka ne a cikin wani reshi in ya saka ci faɗowa ne kuma ba wurin ce mama ba kuma ruwan da zai alalla dabbar kuma na ƙasa na jiran shi ko kuma dai wani yanayi da mutum ya tsinci kanshi irin saurin da ake wa wanda aka ga damar a ɗauri ba mai laifi ba wanda aka ga damar a ɗauri ko kana da zuwa wani gida ya maka kai mutum kurkukun karkashin kasa sa sarkoki a kafa boye a mashi ɗauri sama a kasa kasan shi kafafun su jawo sama ba ruwan da zai alwala na sha ma ba a bashi ba ba kasar da zai taimama in ma da ita yadda kafa shi da hannun shi shi ne suka ce shi wannan mutumin ya zai to shi ne in ka duba a kan madari da sauran wurare sai suka kawo katoyi guda uku katoyin ba sun kai shida yadda suka rarraba su amma ka rabe da kudin shi ne mafi muhimmanci suka ce wani ya ka- ya tattara fasai guda kusan a cikin wani baiti kwaya ɗaya ya ce yusalli wa ya kafi aksu ma kana malik kaga ya yi fatawa biyu kenan yanzu ana yusalli wa ya kafi shine hukuncin farko aksu ma kana malik shi kuma duk ya ce la yusalli wa la ya kafi shi ne fatawar aliman malik sannan yake cewa eh, abin nan yusalli wa yakari aksu ma kana maliku wa asbabu yakari al-imam asbab shi kuma yace yakari shi aure wal ada'u li ashhaba ayita ba sai an rama ba shine al-imam al-ashhab ya fada ya sai don ba tawace kuma da mai guda gudu ibn al-qasim yace yusalli wa yakari kuma zai samu kanshi a inda babu ruwa babu kasar taimama ya yi tattar a yadda ya samu kai ko zai shekara a haka ranar da ya fito sai ya lissafa su sai ya rama to shi kaɗan kira shi sannan malik malamin shi kenan sai ce la yusalli wala yaqdi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ba zai sallar ba kuma duk ran da ya fito ya sa an yaƙi shi ne ita fatawar al'imam malik al'imamul asbabu ya ce ya ƙarfi ba zai yi ta ba sadda yake ɗaura ya bata ta kauce wanda sai makanta ranar da aka sake shi sai ya rinda bayan rawa kaga wanda akwai cin gulus akwai aiki eh da ake ɗaura an ci gulus in an fito kuma akwai lissafi to shi na da mamu aka hafi yake cewa musaddi wa layabar kawai ya yi ta a kan yadda ya samu kanshi kuma ba zai rama ba daga fasara ibn al-qasim al-imam malik al-imam al-asbas da kuma al-imam al-ashhab dukan su ba jiman malamai ne to wannan kaga do bi tarki sharfin kenan wannan kenan bi tarki sharfin yana isara in abin babu matsala in babu wata lalura da za ta iya sawa mutum ya rasa ruwan da zai yi alwala ko gazawa ga yin alwala auruku ne wa bi tarki shartin auruku ne sallah tana fakin aka bar rukuni kamar alwallar da muka bada misali da ita auruku ne ko kuma aka bar rukuni kamar aka bar rukuni aka bar kabbarar harama aka bar karatun fatiha dukkan rukunin ne aka bar su sallah ta baci to sai dai da ta fatin in ba a gyara ba kamar bare ruku idan mutum ya manta da ruku musamman haka ta fi faruwa a sallar jami'a ko kuma a sallar mutum sai lokacin da yake ruku yake ko a jama'uli ila farin ciki mai yawa ya da ciki to dai ya manta da ruku ya zo yana cikin sallah sai ya je rijiyar makwabta na cewa to alhadan karamar hukuma kaza kalan aka sai ke biyar da rabi ke masa a mando kuma ga shi hudu sun ba ita a wakallan nan sai tsallaki tunda makare ke yi ne maza fara to in ya tsallake hudu in mutum ya bar hudu ko sujada irin waɗannan manyan rukunai kawai abin da zai ita raka'ar da matsalar ta shafa ita zai wurgar sai cire ta a littafi sai ɗauka cewa kamar ba a kantar amma kuma ta wajen kallafa mashi hukuncin su jada tana nan dan an zo lissafi ya ce raka a biyar ya ma ɗaya mata kiya to kaga dai su jada ba a dike in yi su jada ba a di ita su jada ba a dike tana matsayin raka'a ita waccan raka'ar da ya yi wurgar kamar tana nan an raya miki ta a gefe a babin nafila sai a baki ladar farilla kuma sai ba ki ladan nafila husna wa ziyalatiya wanda ko liman ne shi ma haka ne haka mamu shi ma haka ne na mamu ya ci wahala to da irin wannan wurin da ake gane mamu ya san sallah ko bai sani ba ka zo kun yi rakar farko ta da liman lami lafiya kun abin nan kun yi ka zo za ku yi raka'a ta biyu sai aka mace ka aka hana ka rubutu mutane suka matse ka suka yi hukumar su suka ɗago ba ka samu damar rukuku ba suka tafi suka yi sujada suka yi ƙara sujada ta ɗaya da ta biyu aka yi karatu ta iya kana matse ba wani sujada har liman ya ɗago ba ka samu dama ba har yi rukukur raka'a ta uku ya ɗago to sannan sai ka samu dama to a lokacin sai ka bi shi ko da yazo zai rukukur raka'a ta uku sai ka samu dama sai ka bi shi amma kai ba a raka'a ta uku ba kake ba yanzu kun shiga ta uku kuma kai limamin ka shi littafin shi ne littafi amma a aikace a hukunce kuma kai ba a ta uku kake ba amma tunda limamin ka a ta uku yake ka so mafi a zaka bi shi to shi kenan abinda zaka yi idan liman ya gama raka'a ta uku ya dagu sai kuma sai ka zauna kai karatun tafiya don ya riga ya yi ana jin ka bashi sai kai maza kai tafiya sai ka dago sai ka bi liman ka cin mashi a raka'a ta hudu kai kuma ta uku idan ya ruku'u kai ruku'u ya sujadu guda biyu kai sujadu guda biyu ya zauna domin tayyar sallamewa sai ka miƙe ka jira shi a tsaye ya gama ya sallama to daga nan sai ka ɗauki karatu sai ka raka aka ta hudu sannan sai ka zauna sai ka abin nan tun da liman kai za ka da sujada malam ya faɗa rijiya ta tauna irin waɗannan wuraren masu irin tsarkakiya ya ce a wurin ko wanda ya bar rukuni amdan da gangan wannan muna maganar inda kuskure ne ko da rafkana ko da matsin lambar mamu mana an takura mutum amma amdan to idan da gangan mutum ya bari ko da gangan mutum ya ce ba zai rukuku ba sallar kitaba ce shi ba zai sujada ba sallar kitaba ce shi ba zai karanta fatiha ba sallar kitaba ce shi ba zai kaza ba in dai da gangan ne to sallar mutum ta ɓaci dole mutum ya kokari ya tabbatar da cewa ya yi sallar da waɗannan rukunai saboda Allah da manzo suka shar'anta su idan baji na rabu kalluwa ne to shi ne sai mutum ya koma wancan baji sai ki dace da saukin da shari'a ce mana wanda za mu iya samun dama ta rama sallolin mu nan misalai ne kawai ya bayar amma mutum zai iya zuwa ya duba sharuɗa sallah na da sharuɗan inganci da sharuɗan wajen ba ta wajaba akan mutum sai ya zama musulmi tare da cewa hatta kafiri an umarce shi da sallah wa qumu lillahi qanitin hadda kafirai wa aqimu salata wa atu zakata wa ruk'u ma arraki'in hadda kafirai amma ba sai ba sai yanzu rashin yin maliki ko sarki ko balaga ko shigowar lokaci yanzu kaga sallar asuba yanzu duk ba su wajaba akan mu mutum da cikin daren nan ba za ta yi iyalai su ja mai sallar asuba ba ai ba ta riga ta wajaba ba za ka bai da bai da wata matsala kenan wannan yana alamtar ko tilastar mana da in mun zo sallah mu tabbatar da mun tara hankalinmu don sanin irin ayyukan da muke yi to sai ce faslun wani fasalin kuma wasan gajeren fasali nan ya ce wala ta jibu ita sallan nan ta farilla fa ba ta wajaba ala ghairi mukallaf akan wanda ba mukallaf ba duk wanda bai balaga ba umarni da aka yi da cewa yayi sallah banda shi zaka karana rayuwar da ba su sallah ba sai laifi ba wanda zai ce ga an ce a umarce su da sallah in sun kai shekara bakwai ko a duke su a kanta in sun kai shekara goma da ke idan ya kai shekara goma sai bai sallah ba yanzu ba shi bane yayi laifi wanda aka ce ya umarce shi bai umarce shi ba shi ne yayi laifi ya rubuta da laifi ana sallah yara nan wanda ba su ga daga suna ta wasa ba shi ba su da laifin komai laifin iyayensu ne ina baban shi ai baban shi ma yana cikin masallacin da can yana ta ruku'u wa yasu yarka wa yasu wa yatazarra'u ila Allah amma ga dan kan ko baya yi take to a ba shi lafiya sallar shi kuma a ba shi zunubin gazawa wajen umartar ƴaƴan shi malamai na cewa babu tsakani tsakanin malamai game da wannan hukunci na cewa lallai sallah ba ta waje ba a sunan da ba mu kallaf ba abin da ya zo kuma na umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar na horar da yara game da yin sallah to shi wannan umarni ne na wajabci alal aba ila alal auladi umarnin ya sauka ne akan su ƴaƴan a su iyayen ƴaƴan ba wai su ƴaƴan ba yace wa tasqutu ita sallah tana faduwa amman ajiza anil ishara game da wanda ya gaza hatta ga yin nuni saboda rashin lafiya ya kai mai makura ya ma gaza ba zai iya sallar ba shi kenan sallar ta har ishara ba zai iya ba galibin malamin suke idan mutum ya kai irin wannan matsayin wani abu na hankalin shi ma ya tafi amma mutum yana da hankalin shi zai iya ishara a nuna miki yayi kawai yayi ta duk yadda ya samu kai Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin sahih ya je kai shaida Imran dan Husayn sai da zakiyan wasu sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi kokari kwarai da gaske duniya na jin su su kuma suna jin addini har suka tsere wa duniyar su kama addini haka sun yadda rayuwar take yanzu ko addini na zan mutane na ku don Allah ku zo ku yi ni ke sallah a zubar ke raka a kusa kwalli amma mutum na ce mining ne mining mining yana ta kokari ya damu su da ko tun kamar ne yake so ya kai ko kuma ya bi duniyar ma da ba kama da yi ba wallahi wani ma zai bar sallah ya bi duniyar kuma zai kama duniyar sai ya kama ma sai ga naira ashirin ta bishin fiye wata wanda ma da bai sabon beran dar anguwa ma zai samu ruwan sanyi kan amma duniyar nan kin kin cuta ce ina ce mishi a'a mun cutar da duniya dai ni halakakkiya na gaice ka halakakke ka biyo ni halakakku kenan to sallah na faduwa amma na ajaza anil ishara ga wanda ya gaza hatta ga iya yin nuni suna cewa al-ijabu salati ala al-marid ma abuduhi ila zalika al-hadd
Nazari akwai wani tsakanin hatta a riga wata tsakanin kirkin abin da zan yi kamar kawo shi da ke zan biyu ba da mutum ya gaba kuskure na sa kare da wakatu kare da nan ya fi
suna ka idan mutum ya gaza da yin sallah gaba ɗaya ishara ta gagare shi idan an taɓa shi an ce wani lokacin sallah ya yi ma sun tuna magana ba an ba shi maganin ya dawo ko kuma dai likita ya ce to wannan a dai a kyale shi ma ya bacci a mai allura to sakafat alai shi ne suke cewa ijabu salati ala almari yana yakunu ma abuluhi ila zalika alhajj idan mara lafiya ke irin wannan haddin tasbiru alaihi salat saboda ne ka'idar da Allah ya sa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya ci da samun shi abin da zamu iya wannan gata ne da aka yi mana na shari'ar wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa mana wani abu na takura da kunci a addini ba yasa da nan sai sama da gidi Imran dan Husayn radiyallahu anhu sai kin mashi yana sallah zai iya tashi amma saboda ƙarfin hali sai yana ɗauko matashi in zai shiga da sai ɗora matashin a kan gushi alamar ya yi shiga da kira sai na ce ya ɗauki matashin ya wurgar da shi ce ka yi sallah a tsaye in za ka iya idan ba za ka iya ba ka yi a zaune ina zaune ta gagare ka ka kwanta a kan jikinka kana kallon sama sai sallah ko a kan gefen jikinka amma wannan ba sai kai haka ba ba a tilasta mana addinin mu na da sauki yace wa amman ugni alai haka sallah ta fadi ga wanda ya suma hatta fara da waqtuha akwai bugun da bai sa farajan ba ko hatta waqtuha ba zai yi kuma hatta fara da waqtuha mutum ya suma yanzu kamar tsintar farfadiya ko wasu dai cututtuka misali yanzu sai aka ce kamar karfe irin uku na asuba uku na dare ko kuɗi na dare ko sai mutum ya suma bai farfaɗo ba sai takwas na safe wai ina magana sallar asuba mazhabar da malam yake a nan yake sallar ta fada a kan shi bari ya rama har abada amma fa tsoron malikiya suka ce zai ya rama saboda ihtiyafi ba wai kenan idan ya ce ba zai rama ba tun da akwai irin wannan fahimtar ba ka da dalilin za ka ce tilas tilas sai ya rama to menene ne matsayin rama sai ce musahabi ne ya rama an so in ya murmure sai ya dan faɗa mashi sai ya rama amma daga ka dai mahaukaci baya rama sallolin sai ku ce mashi saboda rufe alƙalamu an salati amma da yana maganar man ugni alai sai dai wannan sumar ana so ta zama ta Allah da annabi idan mutum ya sha wasu kwayoyi awa ashirin da hudu a buge wurin da ya farka sai ya sha shi na shi ba na Allah da annabi ba ne amma likitoci za su yi mutum aiki sai ne wasu haɗe-haɗe da su waye ta bacci awa arba'in da takwas sai ya farka duk sallolin da ya abin nan ya ratso su ba zai rama ba amma abin da yake la'akari da shi anan shi ne sandar mutum ya farfado ya zama da lokacin sandar gaba ɗaya ya wuce misali yanzu mutum ya suma kamar yanzu sai ya farfado kamar karfe shida na safi kaga rana ba ta bujo ko to zai rama asuba amma bai farfado sai da rana ta bujo asuba ta wuce ya suma kamar karfe sha ɗaya ya farfado wajen karfe shida da rabi zai rama a zuwa zai rama da asa saboda auren da ya rage mashi zai iya rama su shi ake da akari ne ko ya suma kafin magariba ya farfado kafin alfitar ya hudu jira magriba da rama isha amma ya kuma kafin magriba bai farfado ba sai bayan hudowar alfitar karfe biyar da rabi a karfe shida misali da ce ba zai rama magriba da isha ba ya ce wa yusallin maridu ka'ima in salla zai yi ta ne a tsaye kuma ka'ida idan ba zai iya ba zai yi ta a zaune kuma ala canjin daga nan sai ya yi ta a kan tsarin jikin shi ko a bangaren dama ko a bangaren hagu ko a bangaren bayan shi wannan kamar hadisin da muke ishara da hadisin Imran dan Husayn wanda Imam Bukhari ya fitar da shi da sauran ashabu sunan yace wani lokaci ya ya cikin lalura ta bawati suna fasara shi sai ba ta sai ya zo baya iya tsayuwa ya sallah ya riga sallah da filo Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi kai sallah a tsaye ne idan ba za ka iya ba ka zauna ka yi ta a zaune idan ba za ka iya ba fa ala jambin ka yi ta a kan farin jikinka saboda ka'idar fattakullah amma ta ba'atu ayyukan ibada da za su kai mutum ga tsoron Allah to ni kokarin yi su gurgurda yadda za mu iya ne idan ba za ka iya ba sai ka dawo ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah mutum sarki baya tilasta wa mutum sai abin da shi mutumin zai iya yana kuma da yayin lokaci sai mu fara kashe wannan fasalin Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi fasulu babu salati ta tsawai babu da ya magana a kan sallah ta nafila ko sallah ta tsawai wa alaikum assalam wa rahmatullah Eh, ya ce a wajen sallah ce mashi magana ku? Ya amma sallar shi ba ta ɓaci wajen da aiki iyakan wannan yayi. ya yi aiki ne wanda abinda za a yi mashi shi ne za a tafke wani kaso na ladar sallar gwargwadon wancan aikin da ita irin shi na nabi sallar da sallama ya tattara yake cewa so da dama musulmi zai je yi sallah bai da komai na ladar sallar sai rage ko ɗaya bisa uku bisa hudu biyar bisa shida bisa bakwai yake wani ma zai gama sallar yi komai a sallama bai da komai na lada illa uku sai 10% kashi goma kawai ana ba da lada goma ashirin da bakwai sha baki lada biyu da goma kai saboda da irin waɗancan ayyukan ya yi kaza ya ɗan yi kaza ya ɗan yi kaza ya ɗan yi kaza su za a tattara sai a cire su a ladar sallar shi ke na tashi aiki su da ka irin wannan dama za a yi mutum nasiha in mutum ya auna ya ga nasihar za ta yi amfani al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin ya kawo rabe-raben mutane a babin nasiha ba akwai lokacin da umarni da alkhairin ma ba kyau kai haramun ne kai za ka auna ka kalli ne ke faruwa ya ba da misali yake ta tsaro misali wasu mutane ne suna ɗan tara hanya haka in suka ga mutum da ‘yan kuɗi su ce ya raba biyu ya ba su sai kai kuma kace bari ka je kai masa nasiha su bari amma sai ka fahimci in kai masa nasiha za su fara kashe mutane suna ɗiban kuɗin to a ka'ida kake masa nasiha su bari ka bari wanda da iyaye shi ne kuma misalin abinda alihan sai gudun kyau da kan gudun taimiyya yi lokacin da tattar suka shigo yankunansu sai suna shan giya sai a karan bani cikin mutane akkara makalla ku masa nasiha innamal khamr wal maisir ya ba kyau sai ku wawaye ne in ba su in suka sha giya za su ta bacci wani zai kwana uku yana bacci mun huta ba zai kashe mu ba amma muka hana su shan giya kan mu za su kare kaga yanzu in ka hana su shan giya za su koma kashe mutane shan giyar ya ce dama dama kenan su sai ce mu daina masu wa'azin su bar shan giya mu gyare su mu dai mu ce su sha ba amma in suka sha muna samun sauki da mutum shi ba zai auna kaga gida shi ya ga ba kai ne za ka yi mashi nasiha ba ce ba kai kake ba da ladar ba shi kuma magana da ya ba sai kyau ba eh ai ko a san Allah ke bayarwa amma kuma saboda aka yi ko da manzanni kuma rusulan mubashiri ne wa munziri masu bishara masu gargadi kuma shi ke bayar da sakamako shi ke da aljanna shi ke da wuta da ya ga dama take ba zai aiko da kowa mutane su bindin bindin din su yadda suka haɗu da shi abin da ya ga dama don shi fa'ada ke ma yuridin amma don ya yanke hujjar mutum da Allah ya kuna lillahi ala Allah hujjatun ba'da rusul don ya yanke ko ya buge bakin tsanya ne tarafi sai ya aiko da manzanni ya saukar da littafai kuma ka isar da sako da kai mun kai wa mutum da siha to kaunar shi ake yi da fatar dacewa
ya rabu da Allah wa shi ne la ilaha illa anta wa